Allah wala tulku bi aidikum ila tahluka kar ku jefa kanku a cikin hallaka wa ahsinu ku kyautata inna allaha yuhibbul muhsinin Allah madaukakin sarki yana son masu kyautatawa mun fara bayani kan ciyarwa fi sabilillahi a cikin ita wannan aya mai albarka a baya sai lokaci ya zo ya kare wa an fi kofi sabilillahi ku ciyar a cikin hanyar Allah. Fi sabilillahi in aka faɗe ta a cikin Alƙur'ani ana nufin jihadi ne. Ana nufin jihadi. Sai dai al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab. In aka ce cikin hanya Allah to ya haɗe dukkan hanya Allah. in ka ciyar ga ɗalibai na ilimi wanda ke neman ilimi wanda nan gaba za su amfanar da al'umma fi sabilillahi ne in ka ciyar da wanda suke miskinai ne wanda suna bauta ma Allah in sun ƙoshi wannan ma fi sabilillahi ne dukkan hanya ta Allah hanya ta Allah ce to amma duk lokacin da fi sabilillahi zai zo a cikin alkur'ani za ka ga yana nufin jihadi ne don haka lokacin da Allah zai ce innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn sabili fariidatan min Allah ulama'u tafsir sun tafi akan ta fi sabilillahi anan ana nufin wajen jihadi to don haka allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi duk waɗannan yana nuna a cikin jihadi abinda ke ƙara bayyana wannan ma'ana shine akwai lokacin da aka yi kewaye Constantiniya wani bawan Allah ya tashi ya shiga cikin gungun makiya kafirai kenan su kuma suka yo mashi ca suka lullube shi sai da suka ga sun kashe shi sai wani ya ce alka bi nafsihi ila tahluka ya jefa kanshi a cikin hallaka abu ayyub abu ayyub al-ansari yana tare da su a wannan lokacin ya ce wannan ayan ta sabka ne gare mu mu mutan madina mun ciyar mun tashi mun yi yaƙi mun yi duk abin da ya kamata lokacin da muka samu buɗi aka yi fathu makka dukkan al'amurra sai suka tabbata wanda ma ba su cikin musulunci suka shigo cikin musulunci to sai muka ga ai mun gama bari mu kama shanunmu dabbobinmu gonakinmu kaman mun riga mun ƙara abin da ya kamata mu yi to sai Allah ya sabkar da wannan aya cewa wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila tahluka kan ku jefa han ku jefa kanku a cikin hallaka sai ya zama da jefa kai a cikin hallaka shine barin jihadi fi sabilillah wannan ya nuna maka fahimta aya ta alkur'ani bai yiwuwa mutum ya fahimce ta daidai yadda ya kamata sai ya nemi agaji da sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka ga yadda ayoyi suke sabka kuma suka naƙalto mamu don me suka sabka ƙaƙa suka sabka a wane lokaci suka sabka in ba haka ba mutum zai rinka yin shirme wajen tafsiri na ayoyi na alkur'ani don haka waɗannan 'yan ƙalakatu waɗanda suke ganin cewa za a iya wadatuwa da alkur'ani kaɗai ƙarya suke su kansu ba su iya fahimta alkur'anin in ba sun nemi agaji na tafsirinta ba ita aya kenan yanzu nan ilka'un nafsi ila tahluka ana gani mutum ne ya tashi ya tinkari makiya ya san sun fi shi yawa ya san sun fi shi makamai kai kanka inda za ka fahimci alkur'ani da yanda zahirin aya take nunawa za ka iya ɗauka kamar yadda shi wannan ya ce ya jefa kanshi cikin hallaka to sai ya zama na sahabin annabi yana kusa sai ya nuna mashi a'a abin da kake nufin nan ba shi ba ne aya tana ba da sabanin abin da kai kake tunani barin jihadin ma a zo a zauna shine jefa kai cikin hallaka saboda ba wata hallaka kama wadda ta kai hallaka ta lahira daga inda ya zama ya kamata a ce a tashi a yi jihadi kuma shi jihadin nan fardo kifaya ne sai ya zama mutane sun ki tashi da shi wannan abu dukkansu sun zamo cikin sako ne kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bada labarin cewa juyowa ka rugo da gudu daga yaƙi yana daga cikin manya-manyan kaba'ir to kai in ka in ka kalli aya irin haka zaka iya fahimtar ita ayan akan cewa wannan shine jefa kai cikin hallaka alhali kuma rishin yin haka din shine jefa kai cikin hallaka wani mutum ya zo ya tambayi aisha radiyallahu anha ko urwa ibn zubair ya ce kenan hajji in an yi hajji yin sa'ai baina safa wal marwa ba dole ba ne kuma mu mun san cewa kai kawo tsakanin safa da marwa yana daga cikin arkanul hajji ya ce kenan ba dole ba ne ta ce don me ya ce allah maɗaukakin sarki ya ce inna safa
إن الصفا والو- والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوأ خيرا فإن الله شاكر عليم
Allah ya ce inna safa wal marwata lalle tabbas yin kai kawo tsakanin safa da marwa ko kuma dutse na safa wal marwata da dutse na marwa min sha'airillah yana daga cikin alamomi wanda ake bauta ma Allah tsakanin wannan alamomin faman hajjal baita aw i'tamara duk wanda ya je ɗakin Allah da nufin hajji ko kuma ya yi umra fala junaha alaihi to nan ne sai ce babu laifi gare shi an ya tsawafa bihima ya yi ɗawafi tsakanin safa da marwa to shi fahimtar da yake nan tunda an ce la junaha wannan yana nuna ba laifi gare ku mafiya yawan ababen da aka ce ba laifi gare ku to yana zamowa in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka bari kamar saki Allah madaukakin sarki yace la junaha لا alaikum in جناح ballaqtum عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة
masha Allah Allah madaukakin sarki yace eh, la junaha alaikum in ballaqtumun nisa babu laifi gare ku in kuka saki mata kaga sakin mace ba dole bane to sai ya dauki irin wannan sai ya aza wajen wa atimul hajj wal umrata lillah saboda ya nemi ya fahimci alqur'ani fahimtar larabci ba ama alqur'ani fahimta ta larabci kawai dan ka fahimci gundarin kalima ka zo ka ce wai shine ma'anar da Allah madaukakin sarki ke nufi to kenan nan sai ce Allah ya ce ai fala junaha alaihim a alaihi an yatawafa bihima ba laifi gare shi yayi dawafi tsakanin su sai Aisha radiyallahu anha take ba ci labari tace ba haka bane abinda ka fahimtar nan ba haka yake ba a'a a da zamanin jahiliya akwai gunki akan safa akwai gunki akan marwa to lokacin da musulunci ya zo ya gusar da wannan gumaka da mushirikai in suka zo kan safa sai su shafi gunki sannan su koma kan marwa sai su shafi gunki to sai musulmi suka ga cewa to yanzu in muka zo muna yin tawafi tsakanin safa da marwa mu hau wannan dutse mu komo mu wannan kenan kamar mun yi aiki ne irin na mushirikai to wannan abin da suke ji cikin kansu shine Allah ya ce babu laifi ku je ku yi kuma dole ma ne ku yi saboda an umarce ku da ku yi haka ɗin to di ba ka gani yanzu ganin sanin ƙaƙane yasa aka safkar da aya ƙaƙane aya take a da ƙaƙane lamarin safa da marwa yake a da ya sa aisha radiyallahu anha ta fahimci ayan kuma ta fahimtar da shi wannan bawan Allah ayan yadda take wannan fa ita ce aisha sahabiya annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da ita kanta aisha radiyallahu anha ita kanta aisha radiyallahu anha take cewa walladina yu'tuna ma atau da ta karanta wannan aya walladina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un wadanda suke aikata ababan da suke aikatawa sannan kuma zukatansu su zamo suna tsoro na komawa ga Allah madaukakin sarki sai ta ce shin waɗannan su ne wanda suke sata waɗanda suke zina aisha ke nafa ita da ke sahabiya kaji tana gyara ma wasu fahimta ta alkur'ani da suka yi ta akan lafuzza na alkur'ani to ita kuma ta zo za ta fahimta kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya gyara mata ta ce wai shin walladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un waɗanda suke sata ne waɗanda suke zina ne wanda za su aikata abin da suka aikata kuma zukatansu suna tsoro na cewa za su haɗu ga Allah Ubangijinsu da Allah Ubangijinsu sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce la waɗannan mutane ne waɗanda suke aikata aiki na alkhairi amma suna tsoron kai ya zama na Allah bai karɓa musu ba kana ji annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gyara ma baƙuraisha Aisha radiyallahu anha tana daga cikin shawa waɗanda suka ƙware ma larabci, amma ba ta fahimci alƙur'ani irin yadda yake ba, sai da ta karkato zuwa ma'aiki alaihi salatu wasalam ya nuna mata ga abin da ake nufi da wannan aya ta alƙur'ani. To kai ɗan baƙin mutum za ka zo waka ce kawai kai alƙur'ani za ka aiki da shi ta ina za ka fahimta alƙur'anin ma. lokacin da matar shi ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya zo bai'atul ridwan to wannan ba zai shiga wuta ba duk wanda ya zo ya yi bai'a wadda Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara ba zai shiga aljanna ba zai shiga wuta ba ba zai shiga wuta ba sai matar shi take ce mashi ba Allah maɗaukakin sarki ya ce ba wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yau baki ji Allah din ya ce thumma nunajjil ladina taqaw ba wa nadharu zalimin fiha jafiya kenan wannan annabi shi ma ya mata sharhi na abin da ake nufi lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ce lokacin da annabi ya ce mannu kishal hisabu uzib duk wanda aka zo aka rinka caza shi wajen hisabi a ce ba kai kai kaza ba ban maka kaza ba ban hore ma kaza ba kuma ka zo ka aikata alkaba'i iri kaza da kaza da kaza annabi ya ce duk wanda aka zo aka caza irin haka to sai an azabtar da shi aisha radiyallahu anha ta ce ba Allah maɗaukakin sarki ya ce ba fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura ba Allah ya ce duk wanda aka ba littafin shi da hannun shi ba da sannu za a mai hisabi hisabi mai sauki ba to yanzu gashi an mai hisabi kuma hisabi mai sauki sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mata zaka ardun wannan ba munakasha bace wannan kawo aiki ne kawai a ce ga aikinka to in Allah ya ga dama zai iya yafi maka ba a tsaya ana caza ka ba abu kaza da kai ban rayar da kai ba ban ji yadda kai daɗi ba ban yi maka kaza ba sannan kuma ka aikata kaza da kaza da kaza da kaza saboda kangara gare ni to duk wanda aka ma wannan shine annabi yace sai an azabtar da shi shi kuma wannan cewa wani abin da Aisha ta radiyallahu anha ta karanta a kawo aikin ka ne kur ga mugun abin da kai kaka Allah in ya ga dama sai ya yafe dan ya yafe da yawa to irin wannan ka gani Aisha bata fahimce shi ba da kyau sai da ta karkata zuwa ga annabi yace mata wannan ai bujuro da aikin bayi ne wannan ba munakasha bace ta hisabi to kenan annabi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah yace mun sabkan maka da alqur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim dan ka yi ma mutane bayanin abinda aka sabkan masu mutane mai jin larabci yana jin ma'anar bayani akwai ma'ana ta tilawa utlu ma uhiya ilayka min alkitabi ka karanta masu akwai kuma abinda ake cewa bayani abinda basu gane ba ka basu sharhin shi to wannan shine muhimma ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wannan bayani wanda annabi zai yi shine sunnar shi shine kuma aka ce mi ruko da shi wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda Allah madaukakin sarki ya annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo muku ya kawo muku ku rike shi wa ma nahakum anhu fantahu abinda ya hane ku ku bar shi sai ka ji marasa fahimtar nan yan kalakatu suna cewa ai wannan aya in ka kula ta zo ne akan labari na faida ai Allah ya ce ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم سي الله يتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كنا آية تنا مغانا نوي أكام في تو أمان سبو دريش جاهل جنس أصول الفقه ba su san ma'ana ma ba ai kullu ma ata kumur rasulu fa khudhuhu haka aya take nufi saboda ma din nan mausuliyya ce wajen malaman usulul fiqh tufidul umum ai allazi atakumur rasulu kenan kullu ma atakumur rasulu duk abinda annabi ya zo maku da shi fa khudhuhu ku rike shi wa ma nahakum anhu fantahu sai suka ce ai wannan ta zo ne na siyaki na fai abinda musulmi za su samu ba tare da yaƙi ba wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama aujabtum alaihi min khailin wala rikab walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir da suka ce ai wannan siyakin ne ah subhanallah to a bar ka san in kana jayayya da jahili kakka ma tsaya kana mai bayanin usul saboda bai karanta usulul fiqh ba bai karanta mas'aloli na ilimi ba kakka bata lokacin ka wajen wannan a'a koma ba wasu ayoyin daman alkur'ani aikin shi kenan minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab kenan sai ka koma ma muhkama in akwai inda akwai ma ishtibah a ciki akwai shubha a cikin wannan to ko kuma masaurin wasu ayoyin Allah ce waye فلا وربك لا يؤمنون حتى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Allah ya ce fala wallahi wa rabbika ina fala ina wa rabbika na rantse da ubangijinka la yu'minun ba za su zama suna da imani ba hatta yuhakkimu ka fi ma shajara bainahum sai sun sa ka kai za ka rinka hukunci cikin abin da ke gudana a tsakaninsu thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan ba za su samu kunci cikin abin da ka hukunta ba kai annabi wa yusallimu tasliman su miƙa wuya miƙawa kaji ko kenan ba ka zamuwa mai imani sai ka karɓi abin da ya zo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba tare da jin haushi ba wannan aya ce Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا kenan wabbai halitta ga wani mumini namiji ko mace idza qada Allahu wa rasuluhu amran in Allah da ma'aiki suka ai hukunta wani hukunci an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim su zamo suna da zabi daga al'amuransu su dukkan wannan ayoyi suna nuna maka cewa abinda ake nufi ka riƙi da abinda annabi ya zo da shi ka riƙi abinda annabi ya zo da shi da ake cewa wa Allah ba a cewar rasula ba a wata surori sai ka ji wa Allah wa ati'ur rasula dan a nuna maka yanda biyayya ta Allah take haka biyayya ta ma'aiki take dan haka da yazo wajen wa ulil amri minkum sai bai ce wa ati'u ulil amri minkum ba dan yi musu biyayya yana ƙarƙashin biyayya su ga Allah da ma'aiki ne. Don haka waɗannan mutane da ke neman su ruɗa mutane a yanzu, wallahi mutane ne wanda suke za su raba ka da Allah fiye da yadda kake tsammani. Yanzu abin mamaki, a da da'awa ta ‘yan ƙalaƙato abu ne wanda yake abin sukuriya, abin dariya, ba su da abin da za su cewa. To, amma lokacin da jahilci ya makkanu cikin zukatan mutane, ko kuma mutum ya tashi bai karanta addini ba bai sauraron malamai wanda su suka san menene addini to zai zamo duk abin da zai zo cikin kanshi in ma kafirci ne zaunawa zai in kuma lalaci ne zaunawa zai tabi'a ta zuciya wadda take ba komi a cikin take nan majnun laila yana cewa فصادف أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن yace ƙamnarta ta zo mani tun ban san ƙamna ba ban san so ba fasadafa kalban khaliyan fatamakkana sai tar da zuciya wadda ba ta da komi a cikinta ba wata soyayya a cikinta fatamakkana sai dangalgal a cikin zuciya to haka jahilci yake haka barna take in ta rigaya ga zuciya ta kama zuciya to da wahala a iya raba wannan zuciyar da wannan ɓannan waɗannan mutane a da dariya ake masu in sun faɗi abin da suka faɗa amma saboda lalacewa ta waɗansu mutane da rishin ilimi da kuma waɗansu daga cikin waɗanda ba su cikinsu amma sai suka sauƙaƙa a ga magana ta annabi a ba ta baya annabi ya ce ku ce ba ku yarda ba annabi ya faɗa tare da ingancin abin da ya faɗa ɗin ku ce ƙarya ne ba haka ba ne ku koma ya zo cikin littafi kaza wanda aka tabbatar da ingancin shi ku ce ba ku yarda ba to in ya zama na ku kun yi me yasa za ku hana su su yi to wannan mutanen da ke zuwa su ga magana ta annabi ya faɗe ta ko mun kakatai ga kanka la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima dan haka ka gani ahlus sunna sun fi kowa zama akan gaskiya su in annabi zai faɗi wata magana sai ta yi karo da hankalinsu wallahi hankalinsu aje shi suke su ce sun yarda da abin da annabi ya ce wannan shi ne imanin su ce sun yi imani da abin da annabi ya faɗa ko da kuma ya ci karo da hankalinsu ko da kuma ya ci karo da abin da suke so wannan shi ce sunna ita ce sunna suna jin abin ba su jin daɗi amma annabi ne ya faɗa sai su ce sai mun faɗa suna jin ba su jin daɗi amma annabi ne ya yi haka yake suna jin abin kamar hankali bai ɗauka amma annabi ne ya faɗa kai min yarda ko ba mu fahimta ba wannan shi ne addini to amma sai an samu waɗansu mutane za su zo su samu magana ta ma'aikin sai su yi waci da ita kuma su suna cewa sun yi imani da magana annabi amma in ba ta yi daidai da yadda suke so ba ko ta ci karo da hankalinsu sai su ce ba su yarda da wannan magana ba a'a za su nemi wani tunane nasu na daban to haka suke wajen bangaren abin da ya shafi tauhidi kaɗai ta Allah ababe wanda Allah ya dangana ma kanshi haka suke wajen wasu ababe wanda suka shafi ma'aiki mahaifan ma'aiki wani abu da ya kama da haka la kai baka san a magana annabi kawai a nemi ingantuwarta in ta inganta annabi ya faɗe ta da sauransu ba laifi ga mutumin da ya aiki da magana annabi bal dole ne ma kai magana da kai imani kai aiki da magana ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yanzu kuna gani wannan aya wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila tahluka kai kanka mai karantawa wallahi da ka ga mutum yanzu ya je ya tar da rindina ta yaki ka kula da soji a samu soji ɗari da bindigoginsu kai wa hannunka ba komi ka tashi ka tinkare su wai ka ce wai za ka kashe wasu daga ciki tabbas duk wanda zai gani zai ce lalle ka tulla kanka ta tura kanka cikin hallaka eh kai mai gani daga nesa wanda ke karanta aya baka san yaushe ta sabka ba baka san kaka ta sabka ba da kaga haka cewa za ta yi lalle ya tulla kanshi cikin hallaka to wannan sahabin annabi wanda ya san qur'ani wanda ya san menene qur'ani shi da ya ji wani ya ce ma wani ya tura kanshi cikin hallaka don ya yi hakan ya ce a'a wannan aya fa musa habban annabi mutanen madina gare mu ne ta safka lokacin da muhajirun suka zo mun taimaka masu mun yi duk abin da ya kamata mun tashi mun yi jihadi saboda kare annabi da kare wannan addini amma yanzu tun da aka samu futuhat an buɗe garuruwa da yaƙi bari mu zanna mu huta mu kula da kasuwancinmu da gidajenmu da iyalanmu da sauran abin da ya kama da haka wannan shine tunaninmu sai aya ta sabko na cewa wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahduka wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin kenan ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa kenan sai zama na aya sabanin abin da ake tunane take badawa me ya kawo haka sanin kaka aya ta sabka a ina ta sabka menene manufa aya to haka alkur'ani yake wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila tahduka wannan shine sababin nuzul nata ka shaida ta wannan sahabi kenan a ciyar fi sabilillahi ai cikin jihadi wannan shine asli cikin jihadi saboda jihadi yana buƙatar ciyarwa sojoji suna buƙatar da ababe da yawa suna buƙatar da abin hawa na zuwa inda za a je a yakin suna da bukaci da abin da za su ci su karfafa su iya tafiya su iya zuwa su yi yakin saboda su ba mala'iku ba ne sannan suna bukaci da makami wanda za su yi yakin da shi to dukkan wannan sai an tanade su in ba a tanade su ba jefa kai a cikin hallaka ne abu tayyib al-mutanabbi yace idza kunta tarda an ta'isha bi dhullatin in kana son ka rayu a kaskantacci a kaskance fala tasta'idanna al-husam al-yamaniya in dai har kana son ka rayu a kaskance ko to kakka tanadi takobi a zamani na yanzu sai a ce kakka tanadi bindiga mutanenmu suna da sakaci mutum ɗan kasuwa babba mai kuɗi babba ya mallaki ababe zai iya gina katon gida na miliyoyi zai iya hawan mota ta miliyoyi amma saboda rishin tunane sai ka zo da da gidan shi in ka ga wani abu wuka ce ta yanka abinci sai ka ga wasu da adda za su zuwa su sa shi abin da bai so ya yi ya ba su abin da suke so in suka ga dama su ci zarafin iyalan shi su yi abin da suka ga dama kuma su tafiye su ina kudinka ya kamata a ce adadin waɗanda suka zo sai adadin kartushin da ke tare da kai sai ka ƙarar da su duka to amma sai ka gaba haka ba da don haka sai ka rayu cikin kaskanci ka ga ɗan banza da yunwa don ya riƙe wani abu ka hannun shi ya zo ya rinka sa ka kana zanzana kana hiddo kuɗin da bai kamata ka hiddo ka ba shi ba to wannan haka in baka ta sa'a ba kuma ya kashe ka kenan baka sai makami ba alqaita nafsaka ila tahluka fala fala tasta'iddanna al-husama al-yamaniya fala tastatilanna ar-rimaha ligharatin wala tastajidanna al-itaq al-menene lamanci sauran abin al-abiyat kenan in kana son dai ka ka rayu a cikin izza to shi ne ka yi tanadi makami to sai an yi tanadan makami sannan ne ake iya aje yaki su kuma makamai da kuɗi ake yin su to don haka ku ciyar kamar yadda Uthman radiyallahu anhu ya rinka ciyarwa wajen a tanadan masojoji ababen da za su zuwa su yi yaki to in ba a yi hakan ba kuma ba ku da makamai a hannunku ba ku da abin da kuka tanada to makiya in suka zo sai su tashi su maku abin da suka ga dama su keta alfarmaku su ci mutuncinku su maku duk abin da suke so kuna ji kuna gani don haka wurare wanda 'yan ta'adda ke zuwa suna kai hari ya kamata hukuma ta ba su izini na su rinka ɗaukan makamai don su kare kawunansu wurare inda 'yan ta'adda ke eh na'am sojoji suna ƙoƙari allah maɗaukakin sarki ya kare su ya taimaka masu Allah maɗaukakin sarki ya sa su ci galaba akan makiya to amma su kansu inda aka san suna yawan kai hari a ba su dama na su riƙe makamai saboda waɗannan mutanen 'yan ta'addan nan wanda suke zowa mutane ne irinku bindiga ce suka ɗauka me yasa ba za ku iya ɗauka ba ku mutane ne irinku wani lokaci ba su kai ƙarfinka ba ba su kai ƙoshinka ba ba su kai tunaninka ba ma in ba ka koyi harbin sai kashi su iya ba to dan me suka zamo mazaje za su iya fuskantar ka koda za a kashe su kai ba za ka zamo namiji ba ka fuskance su koda za su kashe ka kudinka fa ya zama sentinel kadai wani ya tare ka ya ce ba ni annabi cewa kakka ba shi in ya ce sai ya kwata da ƙarfi ya ce ya kashi in ka kashe shi ka kashe banza in ya kashe ka kai za ka shiga aljanna ka yi shahada to don haka yana ɗaya daga cikin ababe wanda suka sa 'yan ta'adda suke abin da suka ga dama sallama masu da an yi wuwu mutum ya ji tash-tash yana tsoron mutuwa sai ya sallama ko ya ruga amma su ji tash-tash sai shi ji wasu daga cikinsu suna haɗuwa in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun in kuna jin radadi su ma suna jin radadi irin yadda kuke ji wa tarjuna min Allah ma la yarjun kuma kuna kamnan wani abu wajen Allah wanda su ba su kamna shi dan haka tsoro ɗaya ne daga cikin ababen da suke kawo kaskanci ɗaya ne daga cikin ababen da ke sa yan iska su karu yan ta'adda su karu amma duk lokacin da aka tashi tsaye gare su to za su ja da baya الشر إن تلقه بالخير ضدت به زرعا وإن تلقه بالشر ينحسم لا عدل إلا إن تعادلت القوى وتصادم الإرهاب بالإرهاب بعد ذا أسام عدلتي سي كارفي يازو ديا كبوغي كارفي يبغيكا سي كاكا كوا يزنا وليشي kenan Allah ya ce wa anfiqu fi sabilillahi ku ciyar a cikin hanyar Allah shine aljihadin kenan wala tulku bi aidikum ila tahluka kar ku jefa kawunanku zuwa hallaka wala tulku bi aidikum ila tahluka at-taf'ula tahluka wannan taf'ula suka ce wannan kalima ita kadai ce ta zo cikin alqur'ani da irin wannan cikin larabci da irin wannan gini din tahluka ala wazni taf'ula shi kadai ne wannan kalimar ba ta da uwa menene jumla take badawa wala tulku bi aidikum ila tahluka ai wala tulku anfusakum bi aidikum ila tahluka ba hannun za a jefa ba a a kar ku jefa kawunanku da hannuwanku cikin hallaka kenan ku kanku ku hallakar da kawunanku ta ina ne za ku hallakar da kawunanku ta ku yin jihadi ku ƙi tanada abin da ya kamata ku tanada don ku kare kawunanku to wannan shine jefa kai a cikin hallaka Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ahsinu ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinin Allah maɗaukakin sarki yana son masu kyautatawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay fa idza qataltum فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ألا يا وجبت كوتتاوى على كل شيء أكن دكا كومي باويتي دان أدم كتيبا كوتتاوى كو دباتي mace ta shayar da kare karuwa fa ta shayar da kare ruwa yana jin kishirwa Allah maɗaukakin sarki ya shigar da ita aljanna wata macen kuma da ta yi rishin kyautatawa ga mage ta ɗaure ta ita ba ta ciyar da ita ba ita ba ta bar ta ta je ta yi kiwo ta ci kwari ba Allah ya sa ta wuta to kyautatawa ga dukkan komi ga dukkan kowa kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da yake tambayar jibril alaihi salam mal ihsan mine ne ake ce ma al-ihsan sai annabi da jibril ya tambaye shi mal ihsan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce al-ihsanu abinda ake ce ma kyautatawa an ta'budu Allah ka annaka tarahu ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah madaukakin sarki dan fa in lam takun tarahu fa innahu yarak dan in baka zamo kana ganin Allah ba shi Allah yana ganin ka kenan kyautata ibada lokacin da ake ganinka da lokacin da ba a ganinka lokacin da ake ganinka don yawan mutane lokacin da ake ganinsu suke aikata kyautatawa lokacin da ake ganinsu suke nuna zamansu tare da Allah amma suna kadaituwa su kadai to wannan lokacin zai zama dukkan mugun alkaba'i duk wani mugun abu za su yi su to murakaba murakabatullahi azza wa jalla shine ake ce ma al-ihsan ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah gaba gare ka mutum wanda zai aikata abu wanda yake mai kyau lokacin da yake ganin wanda yake girmamawa lokacin da yake ganin wanda yake jin kunya ba ma wai Allah ba zai kyautata wannan aiki zai kawo shi akan fuska wadda ta fi kyau lokacin da mutum yake ganin wanda yake jin kunya wanda yake girmamawa zai nisanci dukkan abu wanda yake mummuna duk abu na asha zai yi kokari ya guje mashi saboda gudun kan wanda yake jin kunya ya gashi gudun kan wanda yake girmamawa ya gashi akan wannan halin to haka Allah ke so in ka tashi ka bauta mashi a irin haka ba ka zamo Musa a baki ba kamar yadda suke cewa Fir'auna a zuci. In za ka yi magana za ka yi magana ka sa mutane kuka kai kuma in ka je can tsakaninka da Allah maɗaukakin sarki kai ne ka fi kowa lalacewa. Wannan kishiyar ihsani take. Al'ihsan an ta'abudan Allah ka annaka tarahu, kyautatawa shi ne ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi. Fa'in lamtakun tarahu fa'in na yaraka. don haka kyautatawa wani lokaci tana zamowa tsakaninka da bayan Allah abinda suke bukata taimaka masu da shi kasawa inda suka kasa ka ɗaga su ka kai su inda suke bukata abinda kaga suna alamar bukatun shi ka ba su sannan kuma kakka cutar da su kakka cutar da bayan Allah yana daga cikin kyautatawa shi ma sadaka ne ka kame cutarwa daga mutane kuma wajen abin da ya shafi ababe wanda suke ba mutane ba su ma a kyautata masu in dabbobi da ka kawo ka bar su da yunwa in ka tashi yanka su kaji annabi ya ce ka koɗa wuka don ransu ya saurin fita ba ka rinka goga su suna jin ciwo amma ba su riga suka mutu ba kenan kowane abu dai allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da a kyautata shi ko aikin da aka ce ka yi ɗin ma cikin shi kuma akwai kyautatawa in sallah aka ce ka yi kyautata sallah ɗin nan shine ka zo da ita irin yadda allah ya umarci a yi ta annabi kuma ya nuna maka yadda za ka yi ta ka zo da ita irin yadda ake bukata in ciyarwa za ka yi wani abu za ka badawa ya zama na ka bada abin kuma don Allah kyautatawa kenan ihsan ka san Allah yana ganin ka in kai dan wani ya ga dan wani kai ya zama na ba dan mutane su gani ba su ce wane yana da kyauta dan in kai wani abu kowane iri ne in ya zama da kayi shi ba dan Allah ba ne to aikin banza ka yi dole sai ka yi ikhlasi dan Allah za ka yi wannan abu to wannan shine shugaba na kyautata aiki dan Allah ka yi sai Allah ya saka maka ba dan Allah ka yi ba kuma baka isa ka ɓoye ma Allah ba ya san abin da ke cikin zukatanka ka yi ne dan aka faɗa to kuma an faɗa din haka annabi ya ce ma waɗansu mutane mai jihadi da kuma wanda yake malami ne yana karantarwa da kuma wanda yake yana ciyarwa kowane daga cikinsu za su ce sun yi kaza sun yi kaza na alkhairi a ce a a kayi ne don a ce kayi to kuma an faɗa don haka sai a yi wuta da su duka to kenan al-ihsan shine an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka yace wa ahsinu ku kyautata kaga wa ahsinu sai yazo haka ina muta'alliqul fi'li bai zo ba ba ce ahsinu ila fulanin wa fulanin wa fulan to irin wannan a wajen bangaren balaga yufidul umum wa ahsinu ay ila al-khalqi ajma'in inna allaha tabbas allah madaukakin sarki yuhibbul muhsinin allah yana son masu kyautatawa so da yawa ana zuwa a ce allah madaukakin sarki yana so allah lalle tabbas allah yana so ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر, يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها لئن سألني لأوطينا كنان باوا بزي قشي با ينا زوا دا أبنى نقمر تيشي نواجبي كما يبيو مسو نافلة حتى أحبه سينا كي ناسوشي الله يناسو irin wannan abu za ka faɗe shi ne da cewa Allah yana so Allah in ya ce yana ki yana ke in ya ce yana so yana so ba za ka zo ka ce a'a ai alhubbu shi ne karkata ta zuciya zuwa abu kaza to Allah kuma ba haka yake ba don haka sai ka juya ka ce Allah yana saka ma masu kyautatawa la ai in aka ce so kowa ya san akwai so na dan adam akwai kuma so na Allah yayin da baka zamo irin Allah ba baka yi kama da Allah ba to ha abada in Allah ya aikata wani abu ba ba zai yi kama da naka ba farkon ababen da ake koya ma mutane a cikin bangaren tauhidi shine sanin cewa Allah ya saba da halittun shi fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi Allah ya sha bamban da bayan shi a zatin shi duk abin da ka gani idan ka sun nuna mato Allah ya sha bamban da haka dan baka ga shi ba baka ga wanda ya gane shi ba kuma annabi da aka aiko ya maka bayani bai faɗa maka yadda yake ba ya sha bamban da kai kenan ya sha bamban da dukkan halittu fi zati haka Allah ya sha bamban da halitta shi fi sifati a cikin sifofin shi Allah maɗaukakin sarki yana ji kana ji amma mutanen arafa gaba ɗaya su rinka addu'a suna roƙon Allah kowane da harshen shi a lokaci guda Allah shigan sautocinsu miliyoyinsu bai sa Allah kai yanzu ɗan adam in aka sa mutum ɗari su fuskanto ka da wata magana a lokaci guda daban-daban baka isa a ce ka ka rike wannan abun ba kuma ka fahimci abin da suke cewa to amma Allah madaukakin sarki yana jin su kuma ya san kowa me yace da kowane irin harshe yayi magana kuma ya san bukatun shi kuma Allah madaukakin sarki in ya so zai biya mishi wannan bukatun kenan jinka irin jin Allah ne to wajen ilimi fa ina ba irin ilimin Allah bane to dan haka duk sifofin aka faɗa na Allah ba ɗaya suke da sifofinka ba kai ɗan adam haka abin da ya shafi ayyuka in Allah ya aikata abu ba ɗaya bane da irin kai yanda kake aikatawa ka dai ga yanda yi sammai da kasai kuma yake faɗa قل من أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها آه إله مع الله kenan aikinka da aikin Allah sun sha bamban to farkon in aka koya maka aqida ta wannan hanyar aka koya maka kaka za ka sanin cewa akwai bambanci tsakaninka da Allah cikin zatin shi kaka ke ga bambanci kake da bambanci da Allah a cikin sifofi na Allah kaka kake da bambanci da Allah a cikin ayyuka na Allah to ka huta ana cewa wannan abu Allah ne ya yi shi ka san ya sha bamban da naka ana cewa Allah ya sifantu da kaza ka san cewa ya sha bamban da irin sifarka kenan ba ka ba kanka wahala ma wajen ta'awilin wani abu dan haka ahlus sunna suke cewa innan an ce yuhibbu Allahu yuhibbu na'am Allahu yuhibbu hubban yaliqu bi jalalihi irin san da zai yi daidai da Allah madaukakin sarki ba irin so wanda zai yi daidai da mu ba wanda karkata zuciya ne wata rana ta karkata zuwa wanda ya dace wata rana ta karkata zuwa wajen wanda bai dace ba wata rana ta karkata wajen wanda zai zamo yana kaunarka wata rana zuciyarka ta karkata zuwa wajen wanda bai kaunarka to shi Allah madaukakin sarki nashi daban ne kuma shi ya san kaka yake so shi kuma yace yana son waɗanda suke kyautatawa dan haka ku kyautata Allah maɗaukakin sarki yana son masu kyautatawa duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce yana son masu yin shi to wannan abu abu ne wanda yake yana daga cikin fada'il wanda ya kamata mutumin da ke son Allah kuma zai so abin da Allah yake son masu shi kenan wa ahsinu ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinin Allah maɗaukakin sarki yana son masu kyautatawa ina ga anan ya kamata a ce mun dakata ko saboda lokaci ya matso kan mu shiga ayoyi na gaba saboda suna da bayani wanda yake mai tsawo walhamdulillahi rabbil alamin